إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله يتقلب الناس في دنياهم بين أيام الفرح والسرور وأيام الشدة والبلاء فتمر بهم أيام وشهور وربما أعوام ينعمون فيها بطيب العيش ورغد النعم المتوفرة ثم تعصف بهم أوقات, أوقات, أوقات عجاف يتجرعون فيها الغصص ويكتؤون بنار البعد والحرمان وهذه هي سنة الله تعالى في تحول الأحوال وتبدل الأزمان ومع ذلك فلا يزال المؤمن بخير ما تعلق قلبه بربه ومولاه وهناك عبادة عظيمة هي من أوثق وسائل التعلق بالله ومع ذلك يغفل عنها كثير من الناس بالرغم من شدة حاجاتهم لها ألا وهي عبادة الدعاء قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ومما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهما وصححه الألباني من حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده وإذا اقترنا بالدعاء شيء من التذلل والافتقار والاضطرار إلى الله والاستكانة له والحاجة إليه أو والحاجة إلى عونه كان ذلك أحرى بالقبول كما قال الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون والدعاء يا عباد الله غنيمة باردة لا تكلف أكثر من لسان ناطق وقلب حاضر صادق ويدل على فضل الدعاء ما أخرجه الإمام الترمذي وحسنه الألباني من حديث سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قضيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف, أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر قال الله أكثر عباد الله وللدعاء مواطن عجابة ينبغي على المسلم أن يتحراها ومنها الأيام الفاضلة كيوم عرفة ويوم جمعة وأيام رمضان ومنها الأوقات المباركة كآخر ساعة من يوم جمعة وبين الآذان والإقامة وعند إقامة الصلاة وعند نزول الغيث وعند إفطار الصائم وفي السفر وعند السجود فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده عباد الله وللدعاء آداب يحسن بالمسلم أن يتحلاها أن يتحلى بها عند دعائه منها استفتاح الدعاء بالثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبال القبلة حال الدعاء قدر الإمكان مع خفض الصوت واختيار جوامع الكلم من الدعاء دون تكلف في ألفاظه فإن حال الداعي ينبغي أن يكون حال متضرئ مضطر لا متكلف وأن, يت... وأن يجتهد ويلح في دعائه وأن يحسن الظن بربه في أن يستجيب له فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعائي من قلب لاهن عباد الله إن من المهم أن نعلم أن هناك أمورا تمنع استجابة الدعاء أولا أكل الحرام وشربه ولبسه كما في حديث مسلم الذي أخرجه الإمام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب ثالثا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني من حديث بزيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم خامسا الدعاء بإثم أو قطيئة رحم فإن الله أمر بصلة الرحم لا بقطعهما اللهم ارزقنا حسن التوكل عليه وصدق اللجوء إليك والانطراح بين يديك إنك ولي ذلك والقادر عليه بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يقول الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم كف بأس الذين ظلموا عن المسلمين اللهم احفظ المسلمين في فلسطين اللهم احفظ المسلمين في فلسطين اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شماعلهم ونعوذ برحمتك أن يغتالوا من تحتهم اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الأمن والاستقرار في بلادنا وبلاد المسلمين واصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء واكفنا وإياهم سائر الأهواء والأدواء اللهم إنا نستودعك جنودنا يا من لا تضيء ودائعه اللهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون ya ku ‘yan uwana musulmai hudubar ma a yau zata rakaza ne kan ɗaya daga cikin manya-manyan ibadodi wanda ubangiji ya umarce mu a kowane hali idan muka kasance mu daga hannayenmu mu mai da al'amurkanmu zuwa gare shi mu nema a wurin shi ya agaza mana ya kawo mana ɗauki ya kawo mana taimako ita ce addu'a idan muka ɗauka za mu gani rayuwarmu ta yau da gobe cike take da jarrabawa ba a kullum ba wane zai wanye ba cikin ni'ima ba cikin yalwa ba cikin jin daɗi ba tilas wata rana za a samu ba abin da rai ba yake so ba dama imamu shafi'i ya riga ya bayyana mana da kai wa'ansu abubuwa guda bakwai wanda baya yiwuwa mutum ya wanye kullum kurma yana ciki kullum kullum yana cikin ni'ima ba tare da ɗaya daga cikin su ba ya same shi ba shine daga cikin zano man da kai rashin lafiya da kai rashin rashin rashin rashin nutsuwa rashin rashin rashin samun aminci da kai tawayar arziki da kai rishin abubuwa rishin wani wanda yake kusa da kai ya kasance babu shi hali dai na yau da gobe yadda kowa ya san irin rayuwa yadda take to a wannan halin idan muka samu kanmu cikin halin yau da gobe to ba abin da yi dacewa game da musulmi ya mai da al'amurrukan shi zuwa gare shi illa zuwa ga ubangijin shi shine ya daga hannayen shi ya kaskantar da kanshi ya roƙi ubangiji ya wanye mai irin abubuwan da yake cikin su mun sani ba kullum ba ake dorewa ba akan abin da ake kan shi ba tilas wata rana za a samu jarrabawa to waye mai jarrabawa kuma waye mai yayi wannan jarrabawa da ta samu in ba ubangiji ba shine kadai wanda ya isa kuma shi ya kai yayi haka shi sanya ubangiji a cikin alqur'ani idan muka koma cikin suratul baqara zan mu gani yana yana yana yana yana jin hankalinmu yake cewa idan bayuna suka tambaye ka a kaina ka ce musu ni ina a kusa nake kuma ina amsa addu'ar bawa a kowane hali idan bawa ya daga hannu ya roƙe ni ya nema in agaza mi a cikin rayuwar shi ko ya nema in bashi ko ya nema ya ije ne dukkan wani umci da ya shiga yake cewa dan haka su nema su roƙe ni ni zan amsa musu addu'ata kuma su yi imani da ni saboda su samu shiriwa ta yau da gobe idan muka leƙa da kai hadisin da Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi suka hutar da shi haka Imam Ibn Majah a cikin sunan din shi Imam Al-Albani ya inganta hadisin hadisin Nu'man bin Bashir yake cewa man manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana ce mana addu'a ita ce ibada kenan duk wanda zai ce a'a yau na wadatu da kaina ko abin da gare ni ko kuma irin rayuwar da nake kanta bana bukatar ubangiji ya sa mana hannu a ciki to lalle wannan yana daga cikin wanda suka yi girman kai akan al'amurrukan ubangijin su wajibi ne a wani hali ka kasance ka daga hannayenka ka roƙi ubangiji ba ma kamar ka gode mai irin ni'imar da yi maka cewa ka alhamdulillah lalle idan ka gode mai shi kuma ya maka alƙawari za ya ƙara maka daga cikin ni'imar da yi maka haka ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul baqara wane ne daga cikin wane ne ya isa ya yaye muku kumcin da kuke da kuke cikin shi lokacin da kuka kiraye shi in ba Allah ba waye ya isa ya yaye muku dukkan wani wani abu wanda yake na cutarwa wanda ya same ku in ba Allah ba wane ne ya isa ya sanya ku ku ne zuku kasance maimaya a saman doron ƙasar nan in ba Allah ba wane ne ya cancanta ku kiraya in ba shi ba shine kadai wanda ya cancanta a kiraye shi a kaskantar da kai zuwa gare shi a roƙe shi ya bada kuma idan ya baka abin da ya baka kamar misalin a sanya a sanya allura a cikin teku shin allura za ta ɗauko wani abu daga cikin teku ba wani abu da za ta ɗauko haka ubangiji yake bada kyautar shiga wanda ya ga dama kuma bakan hana kan ba shi yake nunawa ba Allah bai san ka ba rishan ya hana ka ba kuma bakan ba shi yake nunawa ba Allah ya san ka a cikin sauran bayu ba shi sanya idan muka leka zan mu gani addu'a wata ganima ce wadda take sanyayyen ganima wadda ya kamata mu sanya zukatanmu ko mu sanya halshikanmu ko da yaushe ta ringa kira zuwa ga ubangiji ta ringa ne nema ubangiji ya mata agaji kamar yadda hadisin sa'id abu sa'id al-khudri yazo daga bakin manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa babu wani musulmi wanda zai daga hannayen shi ya kirayi ubangiji ya roki ubangiji akan wa'ansu bukatun shi a ije mai ko a bashi yake cewa face ubangiji ya bashi ɗaya daga cikin abubuwa guda uku a matukar addu'a ba ta kasance ba addu'a ce ta aikata wani aikin laifi mutum ya ringa aikata aikin laifi Allah ba shi ɗaukaka akan wata diddan yayi fasikanci da ita wannan ubangiji aslan ubangiji baya amsa haka baya amsa addu'a ko ka ringa roƙon ubangiji Allah ɗora ka kan wani diddan yi zalunci akan shi to tabbas ubangiji baya ɗora ka kan shi ba Allah ba zai amshi addu'a ka ba yake cewa in dai addu'a ba a yi ta ba dan a yanke zumunta ba ko kuma a'a mutum ya aikata wani aiki na laifi ba yake cewa wallahi ubangiji ya alƙawari sai ya bashi ɗayan uku a cikin addu'ar da yi in dai ka daga hannu to an baka ɗayan uku a cikin abubuwan nan yake cewa na harko in ma ubangiji ya jinkirta mai addu'ar shi ya gaggauta mai ya bashi abin da ya roƙa ko kuma ubangiji ya jinkirta mai ita zuwa gobe kiyama ya amsa mai wannan addu'a ije mai wani wata azaba ta wutar jahannama a gobe kiyama ko kuma ubangiji ya ije ne wata cuta wadda za ta same shi an riga ya an rubuta da za ta same shi a rayuwar shi ta duniya kaga wanda ta goma shi wata ni'ima ta kai wannan kurum daga hannun da za ka yi ubangiji ka gafarta mun ubangiji ka muni kaza ubangiji ka bani kaza abinda ka sani ba wani wanda zai iya maka in ba Allah ba ka daga hannayenka ka kaskantar da kanka ka nema yi maka yace wallahi tallahi sai ya amsa maka addu'a ko ya maka na farko ya jinkirta ya gaggauta maka ya baka abin da ka roƙa a nan duniya ko kuma ya jinkirta maka gobe kiyama wannan addu'a da tai ya kasance maka ta ije maka wani abu a gobe kiyama ko kuma wata musiba da za ta same ka a rayuwarka ta nan duniya ubangiji ya kawo maka albarkacin wannan addu'a da kai hadisi ne wanda yake ingantacce wanda imam imam imam turmizi ya fitar da shi imam al-albani ya inganta hadisin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce to idan haka bari mu yawaita yin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah shine maiwaici shine wanda yake yawaita abubuwa idan muka ɗauka zan mu gani lalle addu'a tana da wa'ansu wurare wa'ansu wurare wanda ya kamata mu kirdada lokacin da za mu yi addu'a da kwai misalin kwanuka misalin lokuta misalin kwanuka idan muka ɗauka kwanukan kwanukan goma na harkon zulhijja ba ma kamar yini na tara yinin arafa ko kuma yini na ranar juma'a irin wannan kwanuka ne ko kuma yini na ranakun watan ramadan wani yininnika ne wanda ya dace a ce mun ba da hoɓɓasa wurin roƙon ubangiji kan bukatunmu na alkhairi na duniya da na lahira haka idan muka ɗauki lokuta akwai lokuta wanda suke masu albarka kamar ƙarshen ƙarshen yini na yinin juma'a kenan daga bayan ƙarye hudu abin da ya sama zuwa faɗawar rana wannan yini ne ko lokaci ne wanda ubangiji yake amsa addu'a idan kana buƙatar wani abu ka zo ka dukufa a wannan lokacin ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah ka roƙe shi ubangijin ka zaya amsa maka haka idan muka ɗauka tsankanin kiran sallah da tayar da iqama wannan shi ma lokaci ne wanda manzo Allah ya bayyana mana lokaci ne wanda ba a mayar da hannun mai addu'a idan ka roki ubangiji a wannan lokacin addu'ar ka karbabba ce haka idan muka dauka lokacin da ruwan sama yake sabkowa lokacin da mai azumi yayi azumin nafila lokacin da ya sha ruwa ya daga hannayen shi roki ubangiji ubangiji shi amsa mai addu'a shi haka idan ka kasance a cikin bulaguro addu'ar mai bulaguro karbabba ce daga inda ka tashi zuwa inda zaka isa ubangiji ya maka garantin amsa addu'a ka haka idan lokacin da ka durkusa ka kai kanka zuwa sujada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka yi sujada ku waiwaita roƙon ubangiji akan bukatunku duniya da lahira ubangiji yayi kusa da ya amsa muku addu'a ku shi ma wannan lokaci ne wanda idan ka kai kanka goshi idan ka kai goshin ka ƙasa ka yi kokari ka yawaita addu'a kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana mafi wuri wanda ya yi kusa da bawa game da ubangijin shi shine lokacin da ya rusu da kanshi ya kai kanshi zuwa sujada a wannan halin ka yi kowa kusa da ubangijinka da haka manzo Allah yake ce mana mu yi kokari mu yoyeta addu'a a wannan halin lokacin da muka yi sujada haka idan muka leka zan mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana mana mutane guda uku wanda idan suka daga hannu suka yi addu'a addu'a su karbabba ce ba wata ba wani shamaki wanda zai tare ta yake cewa na farko wanda aka zalunta wani ne an ci mutuncin shi an zalunce shi ya daga hannu ya ce Allah ka isar mini Allah ya yi alkawari addu'a shi babu wata hijabi tsankanin shi da shi da shi addu'a shi direct za ta amsu na biyu yake cewa mutumin da ya huta bulaguro shi ma wannan addu'a shi karɓaɓɓa ce kowane irin bulaguro idan ka huta kana matsayin mai bulaguro addu'a ka idan ka tsaya ka samu wani wuri ka yi raka'a guda biyu kai ko baka yi raka'a guda biyu ba ka daga hannayenka ka bijirar da bukatunka na duniya da lahira abun wurin ubangijinka saboda addu'a mai bulaguro addu'a ce wadda ke karbabba haka na ƙarshe na ukun su shine addu'an ma'aiki akan ɗan shi duk lokacin da ma'aiki zai daga hannu ya wa ɗan shi to addu'a shi shi ma babu wani shamaki wanda zai kare ta abun ubangiji addu'a ce wadda take karbabba ya ku ƴan uwana mu diba lalle da kwai wa'ansu ladibba wanda ya dace a ce lokacin da za mu yi addu'a mun siffanci da wannan ladibba daga cikin ladibban a gulguje shine lokacin da za mu yi addu'a mu yi kokari mu yabi ubangijinmu da abin da ya cancanta a yabe shi in baka iya ba da larabci ka yi kokari ka yabe shi da hausa yanda yanda idan wani ya zo gaban ka zaka iya mai kirari to ka yi kokari wanda yi cancanta ka mai kirari ba kamar ubangijinka lokacin da zaka yi adda ka yi ka yabi ubangijinka bayan bayan ka da yaban shi to ka yi kokari ka yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda ya karantar sannan ka huskanci alqibla sannan ka bijirar da dukkan bukatunka duk abin da kake so ka amaye shi a gaban ubangijinka kuma ka kaskantar da ranka ka kaskantar da zuciyarka ka san lalle wannan wanda kake kiraya shine wanda ya cancanta kuma shine wanda ya isa yi maka abin da kake nema a gunshi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana yake ce mana ku roki ubangiji kuna mai tabbacin ubangijinku zai amsa muku addu'a ku yake cewa kuma ku sani lalle Allah baya amsa addu'a wanda yake rabkananne kunga wannan wata sifa ce wadda duk lokacin da zaka daga hannu kana kirayen ubangiji kana roƙon ubangiji zuciyarka tana wurin wani ko kuma hankalinka ba a wurin addu'a ba addu'a ka ba hirar ta amsu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana lokacin da ka sanya ubangijinka gaba kana roƙon shi to ka tabbatar lalle ubangijinka shine wanda zai amsa maka kuma zai amsa maka addu'arka kuma baya da haka ka tabbatar lalle zuciyarka tana gun ubangijinka baka sake ta ba ta shiga wani shagali ba na duniya ba ta bar ubangiji ko ta bar addu'ar da take yi ba da haka idan muka ɗauka zan mu gani da kwai wa'ansu abubuwa wanda suke idan muka siffanci da su to baya yiwa ubangiji ya amsan mana addu'a na harko shi shine cin haram duk lokacin da mutum zai dauki haram ya sanya ta gidan shi ko ya kasance yana ta'amuli da haram to ya tabbatar wa kanshi duk addu'ar da zai in kwana dubu za yi madama yana cin haram to addu'ar shi batta bai yiwa ta karbu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin da Imam Muslim ya hutar yake ba mu labarin wani mutum ya huto yana tsawaita bulaguro kaga ko ai bulaguro yana ɗaya daga cikin dalilan da yake sanya ubangiji ya amshi addu'ar bawa yake cewa to yana bulaguro baya da haka yayi hurtutu ash'asa akbara yayi hurtutu kanshi ya burtike yana daga hannayen shi zuwa ga sama yana cewa ya ubangiji ya ubangiji yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake sanya a musamman bawa addu'a shi lokacin da mutum ya daga hannayen shi yana ya rabbi ya rabb ya rabb ya rabb ubangiji wannan darakta amsa addu'a shi yake to shi kuma ya siffanta da ladabi na yin addu'a yana cewa ya rabb ya rabb sai dai kuma manzo Allah ya ce kai wannan mutumin abincin shi haramu ne abin shan shi haramu ne haka tuhar da yake ce da yake sanye da ita haramun ce haka kuma abin da ya guzuri da shi haram ne manzo Allah ya ce taya ubangiji za ya amsa ni addu'a shi kaga wannan dalili ne wanda yake nuna mana madama mutum yana ta'alluki ko yana mu'amala da haram to ba shi ba amsa addu'a in wata addu'a za yi to ubangiji shi ba ya amsa me ba na biyu daga cikin abubuwan da suke hana wa ubangiji ya amshi addu'a shine mutum ya ringa gaggautawa ya ringa cewa ai na roƙo ubangiji kullun addu'a nake jiya ma nayi yau ma nayi kai na dashi tsakiyar dare nayi nayi nayi har yanzu ubangiji bai wanye mini ba to wannan ya tabbata duk wanda ya siffanta da wannan siffar to ba shi ba ubangiji ya amsan mai addu'a shi kenan idan ka roƙa ka bar wa Allah al'amari mun karanta hadisi a can baya wanda manzo Allah ya ce in dai addu'a mutum bawa zai yi ta ba tare da ba ba addu'a bace ba ta ni aikata zunubi ba ko ta yanke zumunta ba ubangiji sai ya mai sai ya amsa mai addu'a shi da abubuwa guda uku na farko in ma ya kasance a gaggauta a bashi abin da ya rumaya a rayuwar shi ta nan duniya ko kuma ubangiji ya jinkirta mai zuwa gobe kiyama ko kuma ubangiji ya kawan mai da wata cuta wadda za ta same shi a rayuwar shi ta nan duniya kidan ba a so idan ka roƙi ubangiji ka ringa bayyanawa kana cewa a ai nayi tayi nayi tayi har yanzu ubangiji bai muni ba bai daga cikin sifa ta mummuni kuma bai da idan mutum ya aikata haka to ba shi ba ubangiji ya amsa mai addu'a shi na uku shine lokacin da mutum yana kallo ana umarni da kyakkyawa ana hani akan mummuna to shi ba ruwan shi idan ya ga ana aiki ana ana ana ana ana ana banna ba ya zo bai ce ba a kai ku bari wannan abin bai dace ba ko ya ga wanda yake tare da shi yana banna ya ije shi ko kuma ya ringa umarni da kyakkyawa shi ma wannan duk wanda bai siffanta da wannan siffa ba ba hirar ubangiji ya amsan mai addu'a shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na rantse da wanda raina yake hannun shi ko ku ringa umarni da kyakkyawa ko kuma ko ku ringa umarni da kyakkyawa ku ringa hani da mummuna ko kuma ubangiji ya saukan muku da wata azaba ko wata ukuba wadda ukuban nan za ta mamaye ku za ku rasa yadda za ku yi ku yi ta roƙon ubangiji ya amsa muku ya yaye muku wannan ukuba ubangiji ya yi tar da Allah wata rai da al'amarin ku yake cewa to don haka wajibi ne mu ringa umarni da kyakkyawa mu ringa hani da mummuna yana daga cikin abubuwan da suke hanawa a musamman addu'a shi shine lokacin da za mu ringa addu'a mu ringa neman mu yanke zubunta ba dangantaka ka da wani ka ringa cewa Allah ya kashe shi a huta ko kuma a'a wanan nan da muke zumunta da shi na yanke zumunta Allah ka ka ƙara gwada mu huska shi wannan ubangiji baya amsa irin wannan addu'a ko kuma mutum ya ringa addu'a na ya aikata wani zunubi wanda bai wannan ba da haka idan muka dauki wannan umuman mawdu'in mu na yau akan addu'a wajibi ne mu tsaya mu tsarkake niyoyin mu akan dukkan wa'ansu abubuwa wanda muka sa gaba lalle ba wani wanda ya isa yi mana in ba ubangijin ba agun shi muke nema kuma shine wanda ya dace mu nema agun shi kuma shine wanda ya kai ya isa ya yi mana abin da muke nema a wurin shi bangaren rayuwar mu ta nan duniya da ta gobe kiyama da haka mu tsarkake niyoyinmu mu yi wa junanmu addu'a ba ma lokacin da za ka yi wa ɗan uwanka ko abokinka ko makwabcinka addu'a ka gan shi yana cikin wata matsala ka ɗaga hannu ka roƙi ubangiji ya ubangiji wannan nan da yake da bukata kaza ubangiji ka yaye mai bukatun shi ko ka biya mai bukatun shi to tabbas banza Allah ya maka lamarin ya ce maka da ko wani mala'ika a daidai kanka lokacin da kake ma ɗan uwanka addu'a ba tare da bayani ma ba tare da ya sani ba a lokacin nan mala'ikan nan abinda ka neman me mala'ikan nan yana cewa amin wa laka mislu zalik Allah ka amshi addu'a kuma kai ma Allah yi maka abin da ka neman ma abokinka ko dan uwanka ko wanda ka yi wa addu'a da haka mu yi kokari kada mu manta ƴan uwanmu wanda muke tare da su wanda muke mu'amala duk lokacin da zamu yi addu'a muka cika sharuɗan da ubangiji zai amsa mana addu'ar mu to mu yi kokari mu sanya ƴan uwanmu wannan yi wa dan uwanka addu'a yana ɗaya daga cikin abin da zai ƙara dawo addu'ar ka kai ma ta samu shiga da yawa daga cikin salaf idan suka tashi addu'a suna bukatar wani abu ba kansu suke ma ba wani suke hange su yi wa addu'a saboda wanda zai ce amin shine mala'ikan da aka wakkala a bayanka da haka ni wa kanmu kuma ba ma kamar wannan yanayi da muke ciki yanayi wanda ake musguna wa ‘yan uwa musulmai a garin Falasɗin muna fatan mu sanya cikin addu'a Allah ya yi musu Allah ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya tozarta kahurci da kahurai Allah ya ɗaga tuta ta musulunci a dukkan duniyan nan Allah ya datar da mu